الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda yake sha shidda ga wannan wata na jumada al'ula hijar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya dace da 31 a watan sha biyu shekara ta 2020 miladiya da muke ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka na imamu sana'ani ta tahirul itiqad عن أدران الإلحاد رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله wancan lokacin da ya gabata mi bayani game da abin da ya shafi bakance bakance shine ka ɗaukan makanka alƙawalin wani aikin da kafin nan bai zama dole a kanka ba lokacin da ka ɗora makanka yaunin yin haka sai zan dole a gare ka wannan kenan bakance a shara'ance kenan hakan ke nuna cewa ashe bakance ibada ne tunda Allah ya yabi mutanen da ke zartar da bakance yayin da suke yin shi ko yayin da suka ɗauke shi Allah ke cewa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira mutanen kirki yufuna bin nadri suna cika alkawali na bakance da suka yi to bakance ibana ne ba a sarrafa shi zuwa ga wani wanda ba Allah ba shi yasa duk wanda ya sarrafa bakance ga wani wanda ba Allah ba to ya ɗauki wannan wanda ya ma bakance wani abun bauta kuma bayan Allah kenan malam ya yi bayani game da ƙimar dukiya a cikin zuciyar masu nemanta da yadda dukiya ke da girma a cikin zukatan masu nemanta ya ce shi yasa za ka ga za su je kusa don neman kuɗi za su je nesa don neman kuɗi kai wasu ma za su aikata duk abin da za su aikatawa domin kuɗi su shigo hannunsu ba tare da la'akari akan wannan abin halal ne ko haramun ne ba saboda yadda dukiya take da girma da matsayi a cikin zukatan masu nemanta wanda kuma wannan misali da malai bada na masu neman kuɗi ta kowace hanya ta yadda yadda ya kasance sawa'un halal ne ko haram kaga wannan mutane ne wanda ba sa aune cikin abin da suke nema na dukiya masu bautar dukiya ne so da mumuni mutanen kirki mai tsoron Allah to za ka ga yana bin hanyoyin da suka halatta wurin tara dukiyar da za yi amfani da ita ba zai yi amfani da hanya ta haramun ba domin tara dukiya an gane ko almuhim da yana son ya nuna mana lalle dukiya kam tana da girma da matsayi a cikin zukatan masu neman ta shi yasa ba yadda za a yi mutum ya je ya kai dukiyar shi a wurin kabari ko wurin wani waliyi ko shehi da niyyayin bakance ba tare da wani kudiri a zuciyar shi ba dole idan ya kai kudin shi sai ya kasance yana neman wani abin da ya fi wannan dukiyar da ya aji na amfani ko kuma yana neman wani abin da za a tsare shi da shi wanda wannan abin shine amfanin ya kai dukiyar shi a shi to ku sani shi ba kance ba zai amfana maka komai ba ba zai jawo maka alkhairi ba ba zai kare ka daga sharri ba gane ko shi yasa ma da yace falwajibu abin da ke wajibi ga malamai تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله sanar da duk wanda ya fitar da dukiyar shi domin yin bakance ga kabari ko wani shehu ko wani waliyi ya sanar da shi cewa yin hakan bata dukiyar shi ce yake yi wa annahu la yanfa'uhu ma yukhrijuhu ma yukhrijuhu wa la yadfa'u anhu darara kuma ya kokarin sanashe shi cewa abin nan da yake yi na bakance ba zai amfane shi ba kuma ba zai ije mishi cuta ba وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة من ذا الله سيرا دا متى الله سبت أغريش يتي إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل وسني تيوى النذر النذر للي شيبا كنتي لما تنزى دوكا مكانسا لا يأتي بخير بزيزو مسدون الخير إنما يستخرج من البخيل كساني شوى كوي أكم فتد هكني دق مروتي imana ba kance da za ka yi ka allaka shi da samun wani abu an gane ko idan na samu kaza zan yi kaza idan maras lafiya na ya waraka zan yi kaza zan yi sadaka da kaza idan na samu bukata ta a cikin tafiyar kasuwanci na ko aure da nake so in yi ko wani al'amari da nake so in kulla na tafiyar rayuwa to zan yi kaza shine annabi ya ce ku sani shi ba kance da za ka yi na allaka yin wani abu da wani abin da kake fatan ka samu ko a ije ka da shi la ya bi khair ba zai zo maka da alkhairi ba bi ma'ana ba kance baya canza kudurar ubangiji baya canza kaddara Allah abinda Allah ya so ya faru shine zai faru ina fata an gane malace kenan wajibi ne kuma duk wani wanda yake yin bakance irin wannan bakancen da bai dace ba bayani game da cewa asarar dukiyarsa yake da farko sannan abu na biyu yin bakancen da fitar da dukiyarsa da yanke-yanken da zai ba zai amfana masa komi ba ba zai ije mishi cuta ba tunda shi bakance baya canza kaddar ubangiji malace wajaba radduhu ilayhi kudin da ya bada domin yin bakance ga ma'abuta kabarra ko waliyai wajibi ne a maida masa kudin sa wa amma alqabidu lin-nadhri fa innahu haramun alayhi qabduhu amma abin da ya shafi wanda ke kama kudin bakance idan an kai kasa akwai mai gadi da ake ajiyewa ko mai kula da kabari da ake ajiyewa wanda shine zai dinga karbar sadakokin masu kai sadakoki da bakancen masu kai bakance malaci amma shi mai karban wannan kudin na bakance fa innahu haramun alaihi qabduhu haramun ne gare shi karbi wannan kudin لأنه أكل لمال الناذر بالباطل saboda karban wannan kudin cin dukiya wanda ya bakance ne ta hanyar banza da ƙarya lafi muqabalati shay ba cikin muqabalar wani abu ba bi ma'ana ka ba da kuɗi ne a banza a wanwar sun ta yi ba tare da samun wani amfani ba shi kuma abin da aka sani na musanyar dukiya ba ni in baka ba ni kuɗi in baka wani abin da zai maka amfani ko ije maka wata cuta to wanda ka ba da kuɗi a gare shi domin yin bakance ga ma'abuci kabari ko wani waliyi waliyin nan ba zai amfane ka ba na farko kenan ba zai ije maka cuta ba to don me zaka ba da kuɗin ka kenan na kuɗin bai halatta a ci su ba tare da wani amfanuwa ba bayan an ba da su wa qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana faɗa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah ya ce kada ku ci dukiyoyinku tsakankaninku bil batil ta hanyar banza haramun ne cin dukiyar mutane ta hanyar banza ولأنه تقرير الناذر على شركه وقبح اعتقاده kuma karban kudin nan da za a yi na bawan Allah da ya je wurin wani kabari ko wani waliyi wanda yake kudiri game da wannan kabarin ko waliyi karba kudin sa an gane ko kamar tabbatar masa ne da tabbatar da shi ne akan shirkan nan da yake yi da kuma mummunan aikin da yake da yake aikata an gane kamar kana bashi kana bashi lasisin cewa abin nan da yake yi mai kyau ne kuma kana tabbatar da shi akan wannan hanya da yake mai muni wa ridahu bidhalika kuma kana kokarin yardar da shi da aikin da yake ne wala yakhfa hukmu ar-radi bishirk kuma ba zai buyu ba hukuncin wanda ya yarda da shirka kenan karɓar kuɗin wanda ya yi bakance na farko tabbatar da shi ne akan shirka shi da munin aikin shi wanda ya karɓi kuɗin shi kuma kamar ya yarda da abin da ake yi ne na bakancin da bai dace ba ga wani Allah malaci kuma hukuncin mai yarda da shirka wani abu ne wanda ba zai boyu ba abu ne sananne da Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah madaukakin sarki baya yin gafara baya yahiwa idan aka yi shirka da shi bi mana idan mutum ya mutu yana mai shirka da Allah maɗaukakin sarki Allah ba zai yafe masa ba gobe kiyama baya da rangwame baya daga cikin wanda za a musu afuwa game da laifin da suka aikata na shirka kenan duk wani zunubi wanda ba shirka ba wanda ba kafirci ba idan ma'abucin shi ya mutu bai tuba ba akan shi akwai yiwuwa Allah ya yafe masa wannan laifin saboda yana ƙarƙashin mashi'a ta ubangiji ya ga daman ya yafi masa ya ga daman ya azabtar da shi gwalgwadon wannan laifin da ya aikata ban da shirka Allah baya yafewa ina fatan mun gani da ka mutu kana shirka ba kai ba afuwa shi yasa Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar lalle yadda lamarin yake duk wanda ya mutu yana shirka baya da makoma sai wuta kuma Allah ba zai yafe masa Allah ya haramta mishi aljanna wa ma'awahu nar makomashi ita ce wuta kenan kaga shirka abu ne mai munin gaske tanda zunubi ne wanda Allah ya alkawalan duk wanda ya mutu yanayin sa baya yafe masa ana yafe maka ne kafin ka mutu idan ka tuba amma duk wani laifi wanda ba shirka ba ana iya yahi kamar yadda Allah ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abinda ba shirka ba ga wanda ya so daga cikin bayan shi kana yana tahta al-mashi'a inda ba shirka bace ka mutu kana zina kana karkashin mashi'a ubangiji ya ga da mai azabtar da kai ya ga da mai ya yafe maka ka mutu kana cin haram ka mutu kana sata ka mutu kana ababen da ke kama da haka duk wani abu wanda ba shirka ba akwai yiwuwa Allah ya yafe maka ko da ka mutu baka tuba ba akwai yiwuwa kuma ya azabtar da kai gwalgwadon wannan laifin naka in ka mutu kana musulmi to karshen ta zaka shiga aljanna an gane ko amma da ka mutu kana shirka shi kenan kai da gafar ubangiji baka da wata makoma sai Allah kare kenan kaga wanda ya kai kudin shi domin ya yi bakance ga kabarin wani ga kabarin shehu wani abin za ku yi mamaki ku shi muna faɗin su yanzu sai da Allah ya gwada maka hakan za ka gani da idanka masu irin wannan dabarun ne na sha ganin su irin ƙasashen da suka shahara da yin mashahid da ade kaburbura wanda ake tsammanin waliye ne daga cin waliyan Allah za ka isko kabari an mashi ado an zayyana shi an kyautata shi an zuba mashi filar a cikin shi an zuba turare kala-kala da ƙasa mai kyau an tsabtace shi ba don kuma ba saboda masu kawo ziyara zo su yi ɗawafi zo su duka su shafi wannan duwatsun ko ƙarafunan su goga a cikinsu don neman albarka zo su gai bukatocinsu da matsalolinsu da suke fama da shi zuwa ga wannan ma'abucin kabar idan suka gama sai su ɗauki wannan kuɗin su sa cikin kwamiti wani ma daga nan zai ce ya shehu idan na samu kaza na yi alkawalin zan kawo kaza in ajiya ko zan yi yanka don wannan abu to kaga wannan shine bakancin da suke shirka ne kafirci ne karɓar kuɗin wannan wanda ya wannan aikin kamar taya shi ne da nuna masa halaccin abin da yake yi kai da ka karba kamar ka yarda da aikin da yake yi ina fata an gane wannan suna da yawa za ka yi mamaki idan ka je kasashen da suka shahara da wannan banna yadda ake bauta makabarbara Allah ya shi Algeria tana ciki ko shakka ba sosai Algeria na ciki Masar sun shahara da wannan Sudan sun shahara da wannan haka wasu bangare na Najeriya da Ghana ko kai kaga wannan Ghana ko da Senegal duk wani shahararren shehun da ya mutu zaka ga an mushi kabarin shi an yi alama a kabarin shi mutane sukan kai ziyara daga kasashe daban-daban a wurin kabarin haka nan yamai in ka je cuta haka ne kabarin na cuta za ga har kasashen larawa suna zawa a wurin sanadiyan mi na cuta sirikin inyas ne nan ya ɗauko karama da walitaka shi yasa ake kama shi ziyara daga morocco daga algeria daga a lokacin maulidin inyas za ka yi mamaki idan ka je wurin kuma za ka yi mamaki idan ka iske kabarin na cuta ya yake yadda aka kawata shi aka aje shi aka gyara shi saboda masu kai ziyara za ka yi mamakin haka ɗaya daga cikin ɗalibai wanda yake abokinmu ne tare muka yi jami'a suna gabanmu a wannan lokacin an kai su correction na bak ɓangaren cuta ke cewa ita ku shakka babu an karrama su an sharrafa su saboda cuta kusan jagoran wurin ya mamaye wurin gaba ɗaya bai yarda da wani wanda ba mai irin aƙida su bai cakuɗu da su kuma baka isa ba a matsayinka kai da ka saba mu aƙida su ka bayyana aƙida su a cikin a garin cuta yace sun ji an karrama su an abinci komai ana kawo musu yace abin mamaki wata rana mutane sun kawo ziyara ga khalifa suna da yawan gaske khalifa ya shima bai hito ba ana tsaye mutane ke da dama suna jiran khalifa ya fito kowa da bukatar shi suka ce khalifa yana budowa sai ya karɓi gaisuwarsu daga nesa sai ya ce matsalolinku karɓaɓɓu ne an biya su ya shiga cikin gida kamar kai in dai ba mustawa ka kai ta jahilci ba da raunin hankali da rashin sanin me kake yi wani zai fito daga gida ce maka bukatunka sun biya wani zai maka wannan garantin akwai shi babu shi yana da alaka da ubangiji ya sanar da shi cewa bukatunka za su biya wa ya sanar da shi to haka suke amfani da awamun nas da jahili suna bautatar da su a mishi noma a mishi kiwo abincin gidan shi kuɗi da ya mallaka Allah kaɗai san abin da ya mallaka za ga shugabanni masu manyan matsayi suna kai mishi ziyara daga ƙasashe daban-daban za ku yi mamaki idan kuka je wurin Allah ke shi mai kare haka duk manyan manyan kabarai za gani ko nan khalifa namu nan na nan garin da ya madina shi can hanyar azal ƙarshen abin da zai faru kenan daga masu ba da labari sun ce an yi wurin shi da kabarin shi da inda za a binne shi yana ana binne shi sai wurin ya zama to maza wurin ziyara ne da wurin neman albarka da tabaruke da abin da ke kama da haka Allah kare shine ma da yace fa huwa mithlu hulwanil kahin wa mahril baghi wannan kudin da za a aje a aje a kabari mala yace wannan kudin ba su da bambanci kamar sakamakon da ake ba boka ne yayin da ya bokanci biyan boka ai kaso wannan kudin da zai ci menene hukuncin su haramun ne ko shakka babu ko kunkuntu babu game da wannan ko to kudin da za a ji a aji a kabari domin yin bakance haramun ne irin haramcin kudin boka da ake ba shi sakamakon bokanci ne wa mahril baghi kuma suna kama da kyauta ko kuma ladan karuwa da ake bata yadda aka yi karuwanci da ita kaga babu shakka da kwankwanto game da cewa kudin da za a ba karuwa bayan an yi zane da ita haramun ne to wannan kuɗin da ake ajiyewa domin bakance zuwa ga waliye ga shehinai ba su da bambanci da sakamakon aikin bokanci da kuma sakamakon karuwanci da aka yi da karuwa da aka bata duka haramun ne li'annahu tadlisun ala nadiri wa ihamun lahu annal waliya yanfa'uhu wa yadurruhu malaci saboda aje kuɗin nan da mai aje kuɗi zai yi a kabarin wani kamar tadlisi ne bi ma'ani rudani ne akan wanda ya wannan bakancan kama ana sanar da shi cewa wannan waliyin da ka aje kuɗi akan kabarinsa zai amfane ka koko zai iya cutar da kai da yadda kuɗi ke da tsada a cikin zukatan mutane ba da zai ka kwashi kuɗi masu yawa ka kai akan kabari a banza sai da wani kudiri da zai taɓa yiwa ba ka kai don wani amfani da kake tsammani da ya fi wannan dukiyar da ka kai ka kai don tsammanin ije wata cuta da kasan cewa ije ta amfani ne gare ka sai ka kai ka wannan kudin masu amfani ka shi to kai kudin nan da mai kudi zai kai domin yin bakance kama ana mushi kama ana sanar da shi cewa lalle waliyin nan zai amfane shi ko ya cutar da shi wanda kaga ba haka nan bane ba waliyi ba zai amfana da kai ba waliyi ba zai iya cutar da kai ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ce mu al'umma shi qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ce ma mutane ce ma al'ummaka ba na iya mallakar ma kaina amfani bale amfani kaina haka ba zan iya ije ma kaina cuta ba idan manzon Allah ba zai iya haka ba to wani waliyi ne a doron ƙasa zai iya haka babu shi fa ayyu taqririn li munkarin a'zamu min qabd an-nazri 'ala al-mayyit malaci to wani irin tabbatarwa ne akan munkari wani irin tabbatarwa ne akan munkari ne da ya kai girman karɓar kuɗin mai bakanci akan mamaci ai in akwai wani munkari da ake son a tabbatar mai muni mai girma bai yi kamar a karɓi kuɗin bayan Allah ba da suke kaiwa domin yin bakance ga mamaci bi ma'ana tabbatar da su ne akan munkari da bana wa ayyu tadlisin a'zam wa ayyu ridha bil ma'siya uzma ablagu min hada malaci wani irin tadlisi ne da yaudara wadda ta kai girma ko ko wani irin yarda da sabon Allah ne mai girma wanda ya kai matuƙa kamar irin abin nan da ake aikata ba babu wa ayu tasyirin li munkarin ma'rufa a'jabu min hadha mala ce me ya kai mamakin jinki wanga jirkita munkari ya komo abin kirki sama da mamakin wannan bai ma'ana in akwai abin mamaki bai kai mamakin munkarin da ya kai girman canza canza munkari ya kuma ma'arufi canza zancen banza ya kuma shine zancen kirki shine hadarin bid'a a cikin al'umma bale bid'a da take da alaka da aqida da tauhidi sau da idan aka saba ma mutane yau da gobe ana banna ana bid'a ana shirka ana lalaci sai ya waye gari sun saba da abin ya zauna musu a zuciya har su rika ganin sabanin hakan munkari ne su rika ganin ma'arufi munkari ne abinda suka saba da shi na munkari shine ma'arufi ina fatan kun gane abubuwan su ga sanar sun yawa cikin al'umma yau za ka ga mutane sun saba da bid'a sun ɗauke ta a matsayin addini sun gaje ta kakanni kakanni zamani zuwa zamani sun yarda da ita ba za su yarda da sunna a madadinta ba za su yi kyamar gaske akan karyar da suke aikata wannan kuma abu ne sananne kowa ya sani mai rayuwa a yau a cikin mu'amalolinmu a cikin ibadunmu duka haka yake gudana ina fatan mun gane wani abu da ya faru kwanakin baya wani dan uwa za ya aure ina gida da asuba sai aka kira na aka ce mu zuwa ko daura aure da ni ban so tafiya ba saboda galibi ni ban cika fa in tafi daura aure mafi yawa in na je to na san wurin suwa na je amma na san inda na inda na san inda aka je mahada ce ta a tabbatar da bid'a da banna a tirsasa ku yin abin da kun san saba mu shari'a ne bani zuwa sai in kakaici lokacin watsewa sai in ji in maka barka arami shine wajibi a gare ya tirsasa sai na zo na ce to gani nan zuwa suka ce kuma sun wakilta mu cewa mu daura aure ce ba matsala ne sabko muka tuhuna masallacin ibnu taymiya akai haduwa wake da shinkafa muna zamani aqida daban-daban kenan kun gane ko ga waliyin ango ga waliyin amarya suka ce mana bismillah an kawo goro an aji da dabino a ɗaura aure na ce to ku yi siga tsakankaninku waliyin amarya ya nemi me yake cewa karɓa aure ga wanda ya wakilto shi zuwa ga wakilin amarya waliyin ango ne ke wakilin ango ya karɓa ma me yake cewa angon shi amarya zuwa ga wakilin amarya suka yi siga na tambaya ma wance wannan yariyar da kake wakilcin ta na bashi kan sunnan manzon Allah kun ga masiga A shikenan nayi muqaddima ta khutba da ake yi yayin da ake daure innal hamdalillah kaza wa kaza wa kaza wa kaza sai nayi shiru an yi mi kenan an gama da suka ga mun shuru ana zazzamne ba a yi abin da aka saba yau da gobe na bid'a ba sai wani ya ce yaya ko an gama ne muka ce an gama an gama eh an gama sai aka watsi cikin bacin rai da damuwa wani ma a lokacin ya ce a wannan auren akwai matsala me matsala bai abin da suka saba ba ba ce ai salati goma sha ɗaya ga manzan Allah ai kul huwallahu kaza a karanto kaza fatiha fatiha fatiha to sai ce akwai matsala a auren aka garzaya gidan an goyon mushi barka suka kusa sa shi cikin shakku da rudani ana ce auren na akwai matsala da kyar in auren ne ya tabbata suka samu kansu cikin rudani sai aka kira ɗaya daga cikin malaman 'yan bida'a malam mun samu saɓani mun je masallacin 'yan izala an ɗaura armi ba a yi kaza da kaza da kaza da kaza ba har ana shakkun auren nan ya yi ko bai yi ba sai ya ce musu an yi siga suka ce eh ya ce aure ya ƙare hagan da ni ne na mushi waya koko ina nan ya faɗa sai in ce a kasan dama ashe da an yi siga aka gama jama'a suka halarta an ɗaura ya ƙare kuke kafa mutane akan wani abin da yau saboda shi suna ganin cewa auren bai ba kuma bai da alaƙa da addini ta kusa ko ta nisa wannan shine illar bid'a da illar ƙirƙirar abu a cikin addini yau akwai al'ummar da idan ka jagorance su sallah ka gama ba ka yi wannan fatiha ba za su ganin cewa sallan nan akwai illa a cikinta akwai matsala a cikin wannan sallar tasu me alaka abin da ka bari da sallar da kai babu shi yasa bid'a tana da hadari a cikin al'umma dan bayar da za a yi bid'a ta zamna sai ta maye a wurin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu na rayuwa da ke da alaka da addini wanda annabi bai sanar shi mu ya kamata mu yi ba in ka ga mun yi wani wanda ba shi ba to mun ɗauki wani ne a madadin sunan manzan Allah yau da gobe ko ta kan sa ƙarya ta koma gaskiya har ma kaga ƙarya tana yaƙar gaskiya tana ganin ita ke da gaskiya to wannan shine sharrin yin bid'a bale da take da alaka da kudiri da addini nawa ne yau idan muka je makabarta muka binne mutum kowa ya san me sunan manzan Allah ana gina kabari ai tarkici ai ta fitina kowa gwani ne a makabarta wannan shi da ilimi yadda ka san gabas da yamma haka suke amma ka shi makabarta a yi kaza ba a yin kaza fara yin kaza a a yi kaza har a gama bisa haka suke a fara sa ƙasa gabas a sai an sa ta yamma ba a yin kaza ƙasa ta yawa a daidai ne a ce duk sai an maida ta duk yawan ta ta yi tudu akan kamar kaga wannan duk shahilci sannan zo kaga za a sa mutum cikin kabari la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa sanar da ku haka abinda annabi ya sanar da al'umma shine bismillahi wa ala sunnati rasulillah bismillahi wa ala millati rasulillah in za a sa mutum a cikin kabari shikenan abin ne a gyara ai komi a rufe idan aka rufe aka gama ku yi tsaye ku masa addu'a saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al ku nema ma dan uwanku gafara saboda yanzu a tambaye sa shi yasa ba abin da ya fi kace a wannan lokacin Allahumma ighfir lahu Allahumma thabbithu Allah gafarta masa Allah tabbatar da shi wurin bada amsa yanda za mu shi tambaya amma an gama kabari an ida wai duka an zo an yi zamanin salati 11 ga manzo Allah kul huwa Allahu kaza li ilafi kaza Allah ya ji kan mai ji kan walidan walidan mai ba mu dama na mai albarka su mu sun tafi sun barka ina amfanin su wannan me ya fa'ida zuwa su makabarta kana neman a nema maka gafara a nema maka Allah ya tabbatar da gurin ba da amsa su suna neman damana mai albarka ina ruwan ka damana da dama su da abin da za su samu cikin damana me alaka ka da duniyar su a yanzu ba abin da kake so a duniyar su sai dai istighfari da a riƙa maka Allah ya tabbatar da gurin ba da amsa to amma ka diba yau idan ba a yi hakan ba za ka ji ana musu ana inkari ana ganin cewa ba a yi daidai ba an bar wani abin da yake addini ne alhalin wannan abin bid'a ce bata ce to amma yau ya zama mi ya zama shine addini ya zama barin shi abin zargi ga wanda ya bar shi kaga da al'umma suka kai musu wata jahilci Allah ke shi mai kare shi yasa karkare na bid'a duk kankancin ta nisance ta yau ka diba mu'amalar mu a cikin auren mu da sunanmu da sabgogin yadda ake bidoyi da banna ta yadda idan ka ƙi su kai abin zargi ne a cikin al'umma abin zargi ne Allah kare mu mala ce wa ayu tasyiri li munkarin ma'rufa a'jabu min hadha shin wani irin karkata munkari ne zuwa ga kyakkyawa da ya kai mamaki sama da wannan wa ma kanat an-nuzur lil asnam wal awthan illa ala hadha al-uslub kuma ku sani bakance da ake yi ga gumaka da ababen bauta kuma bayan Allah ba su taba kasancewa ba akan wani usulubi sabanin abin nan da muka gaya muku duk wanda zai kai yana fata alkhairi ne yana neman a ije mishi wani sharri ya taqadu an-naziru jalban naf'i zaka ga wanda ke kai kudin shi domin bakance yana kudirce samun wani amfani fi sanam akan gumki wa daf'i darari da kuma ije wata cuta akan gumki da ya kai ma misali yana so ya kama ku misali ne ga mutanen da masu bauta gumaka da ababen da ke make ta ababen da ake bauta kuma bayan Allah da mutanen mu na yanzu masu bautar gumaka a da yana sassaka gumki a matsayin Allah da masu bauta annabi Isa a matsayin gumkin da suke ajewa cewa an rataye annabi Isa sukan kai kuɗi wurin wannan gumkin masu bautar gumaka a da sukan kai hadaya da kyautuka a wurin wannan gumakan nasu kamar yadda Allah ya ba da labari idan suka kai wannan hadaya da kuɗaɗe da dukiya fatan su wani alheri da ƙaunan ya ishe musu wani sharri haka al'amarin yake ga yawan ga masu bautar kabarra duk wanda zai ɗebi dukiyar shi ya kai ga kabarin waliyuwa ne ko shehuwa ne rayayyansu da matattunsu yana nufin samun wani alheri da kuma ishe mashi wani shar babu bambanci tsakankaninsu da kafaran farko aikinsu da kuta kuma duka shirka ne Allah kare fayan ziru lahu juzuran min malihi shi yasa zaka samu mai yin bakance zai je yi bakance da wani bangare na dukiyar shi wa yuqasimu fi ghallati atyani yayi kokarin raba ma wannan gumkin nashi mafi tsada daga cikin a kayan gonakai nashi ko filaye da ya samu na amfanin gona waye ati bihi ila sanadatil asnam zai zo da wannan abin da ya samu na kuɗi ne ko na kayan gona zuwa ga masu tsaron gumaka ya ba su fa yaqbidunahu minhu su kuma sai su karbi wannan dukiyar ko kayan gona a wurin shi yuhimunahu a haqqiyati aqidatihi suna nuna mashi cancanta abin da ya kudurta abin ya yi da idan mutum na tsaron kabari ka kai mashi wannan duke ko yana tsaron gumki ka kai mashi wannan duke ya mara ba ya karba kamar yana nuna maka abin da kai ya cancanta kai ina fata mun gani wa kadhalika yati bi nahiratihi fa yanharuha bi babi baiti sanam haka zaka ga wani yazo da abin yankansa ya yanka wannan abin yanka daidai kofa kofa gunki wa hadhihi al-af'al hiya allati ba'atha Allahu ar-rusula li izalatiha wa mahwiha waɗannan ayyukan da kuke gani saboda su ne Allah ya aiki manzanni domin a gushe su a shafe su a doron ƙasa wa itlafiya kuma a ɓata wannan munanan ayyuka wan nahyi anha da ai hani game da wannan ayyuka bimana Allah ya turo manzanni ne dan a yaƙi wannan shirkar da mushrikai suke ta girmama kabarai ko girmama gumaka da yin bakance dan su da yin yanke yanke dan su dan nemo wani amfani ko iji cuta Allah ya turo manzanni ne dan yakan wannan abu malaci fa in qulta inna an-nazira qad yudriku an-naf'a wa daf'a ad-darar bi sababi ikhrajihi lin-nadhri wa badlihi wata shubha ce malaki su ya kawo maka wancan zancen ya wuce kenan ko ko karashin wancan zancen fa in qulta idan kace innan nadira shi fa mai yin bakance mai kai kudin nan nasa ya aje wurin kabari ko ya kai wata dukiyar sa ya aje wurin kabari yudrikun naf'a yana samun amfani bukatar sa tana biya in aure ne zai zai shi lafiya nan in fatauci ne zai shi cikin koshin lafiya abinda da yake nema da sababin shi ne yasa ya dauki duke shi ya kai mu wannan kabarin yana samun shi wa daf'a darar kuma cutar da yake fama da ita takan gusa takan ishe bi sababi ikhrajihi lin nadhri saboda fitar da kudin nan da ya bada a matsayin bakance wa badrihi da kuma bada duke shi ne menene amsar da zaka bashi mala yace amsa qultu shi sai ka ce da shi ko na ce kadhalika al asnam qad yudriku minha ma huwa ablaghu min hadha haka ma gumaka hakikan akan samu mafi yawa sama da wannan ma na masu bautar kabarai ka san mutum ƙudurinka shi ne kake gani masu bautar gumaka ma a da idan suka kawo hadaya da kyaututtuka da dukiyarsu da yanke-yanke a wurin gumki sai su ga bukatar su ta biya ina fata an gane sai su ga su ma bukatar su ta biya ko ku su samu fiye da yadda ma masu kabarai suke samu وهو الخطاب من جوفها malaci wanda zance ne zai fito daga cikin wannan gumki wal ikhbar bi ba'd ma yaktumuhu al insan kuma gumkin kaga yana bada labarin wani shashi daga cikin abinda mutum ya boye bai faɗa ba fa in kana hadha dalilan ala haqiyyati al qubur wa sihhati al i'tiqad fiha falyakun dalilan ala haqiyyati al asnam malaci idan ku hakan ya zamanto shi ke nuna ko idan hakan ya zamanto dalili ne da ke nuna halaccin mai kai kudin shi kabari ya kai da kudirin shi kuma yana nuna halaccin kudirin shi ko kyawun kudirin shi to hakan ma ya kasance dalili ne akan masu kai kudin tsoron gumaka eh barin maimaita ko abinda malin ke nufi ya ce idan mai kai kudin shi wurin kabari domin neman wata bukata ko ije wata cuta ya ce maka ni fa idan na kai bukata ta lafiya ina samun abin da nake nema saboda kudin da na bada wurin kabari ko wurin shehu me zaka ce mishi mala ya ce ka ce mishi haka ma masu bauta gumaka a da suke haka ma a yau idan in ka je kasashen da suke bauta gumaka a indiya da china da sauran kasashe masu bautar gunki haka su masu ke ji a ransu idan suka kai ma wannan gumkin suka yi sujudi suka mai turare suka yi abinda suka yi na kafirci da shirka sai su ga bukatar su kamar tabiya sai mala ya ce in ku abinda ka faɗa dalili ne akan cancanta ka je ka kai ma kabari kuɗi ko shehu kuɗi domin bukatar ka tabiya to hakan kuma ya kasance dalili ne da hujja akan halaccin wanda ke kai kuɗin shi wurin wurin me yake cewa gumki shi ma bukatar shi tabiya ya zan duk guda ne halal in ka halatta naka ka halatta na wannan saboda me bambanci tsakaninsu a yanzu kun gane ko kenan in biyan bukatar ka da kake samu yayin da ka kai bakance wurin kabari ya zamanto dalili ne na ingancin kudirinka da inganci da halaccin kai kuɗi wurin kabari domin yin bakance to irin shi da masu botar gumaka suke yi shi ma ya zamanto dalili ne kamar wancan wurin halatta abin da suke yi ta yi kuwa ba zai taɓa yi ba shi ne mala cewa haza hadamun lil islam yin ko hakan da tabbatar da hakan rushe musulunci ne wata shiyidin li arkanil asnam da kuma ƙarfafa rukunin gumaka wata haƙiƙu mala ce amma abin nura أن الإنسان أن أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد يتي أبو النورة كساني تشوى للي إبليس درندنسا ندق تشكين الجنود متاني mafi girman abin da suke kulawa da shi shine su batar da bayan Allah wa qad makkana Allahu iblisa min ad-dukhul fil abdan kuma Allah madaukakin sarki ya ba iblis dama ta ya iya shiga cikin jikuna shedan yanzu Allah ya ba shi dama haka zai iya shiga cikin jikin jikin dabba zai iya shiga cikin jikin mutum zai iya shiga cikin jikin gumki zai iya shiga cikin komai ya fito da surar shi ina fata an gane wal waswasa kuma Allah ya ba damar shedan da iblis ta rika maka waswasi a cikin zuciyarka fi sudur kenan a cikin kirazanku wal wal qalbi bi khurtumihi kama kuma Allah ya ba su dama da ikon kama zuciyar mutum wa kazalika yadkhulu ajwafal asnam haka shaidannu na aljanu zaka ga za su rika iya shiga cikin jukuna na gumki za su iya shiga cikin gumki da abin da ake bauta kuma bayan Allah za su iya zuwa cikin kabari za su iya zuwa cikin gumki su shiga wa yalqil kalama fi asma'il aqwam sai ka kuma yana jefa zance cikin kunnuwan mutane imana mai gobotar gumki zai zo gaban gumki shi ya tsaye ya ce matsalar shi kaza ce matsalar shi kaza ce ya zano darurorin shi sai ya ji gumkin nan ya amsa mishi da sautin da yana iya jin shi wanda kuma ba kuma bane yaudara ce ta iblis da rundunar shi da Allah ya ba su damar su iya shiga cikin jikin komi sai su baka amsa domin tabbatar da kai akan kafircin da kake sun so da dama su kan ce sun je wurin kabarin wani suka kire shi suna jin yana amsa wanda shi ne ke amsawa ba sai taba amsawa ba amma shayatini ne suke amsawa domin mi su batar da ku domin su hallaka ku ba na manta wani mutum da ake ce mishi at-ta'ib hamid ake ce mishi basuda ne babban sufi ne da ya shahara a cikin dariƙa ta sufai ya shahara an san shi da wulaya an san shi da ababen mamaki an sallama masa a lokacinsa wannan kafin ya tuba kenan shi ne ke ba da labarin a wata rana ce wata tsohuwa tana tare da al'umma ko tare da mutane sun shi daji sun yi icce za su zo gida a can karkara daji kenan 'yan ƙauye to idan an to a hanya akwai wani ƙwari da ke tare su wanda an san shi yana tare mutane yana ba mata kashi mazan ma yana wahaltar da su in yagga kai kaɗai ne ya fi wahalar da kai bala in ya fahimci cewa kana da tsoro zai baka tsoro in ka firgita sai ga kenan banza ta samu in ya ga ka jajirce zai iya kuwa 'yan uwanshi su zo domin su maka tarayya ta ce wannan dabba sai ta tare ta bayan 'yan uwanta sun yi nisan sun barta ta ce ta rasa yadda za ta yi ta ɗauki zanata ta ce ta ɗaure ƙugunta sosai ta ajiye itacen ta ta ce da ta ga dabban nan ta nufato ta za ta kama ta sai ta ce ya sheikh ta kira sunan shi ta ce wallahi tana faɗin sunan shi ta gan shi cikin sararin samaniya ya taho daga sama ya zo ya kama dabbar ne ya tafi da ita abin mamaki hakan ya birge ta ta ji daɗi sai ta ɗauki ɗaya daga cikin dabbobinta ta ziyarci shehu a garin da yake ba garin su guda ba tana zuwa wurin shehu yana cikin al'umma shi yana zamna kafin ya zo daga nesa ga ta can ta taho kawai daga nan shayatun shi suka zo wurin suka ce ga hajiya wanta can tana ta da dabba a hannunta labarinta shine ranar kaza kaza da kaza da kaza ya faru da ita sai muka kama mata a wannan abin da ta nema lokacin da ta kira ka shine ga ta nan ta zo da dabbata domin ta ba da hadaya don godiya game da abin da kan mata na alheri kare ta daga shari da kai tana zauwa ce wance ce daga gari kaza kaza da kaza ya ce to shi kenan ta aje abin da ta aje kaga yanzu shi yayi wannan aiki ya san an yi suwa suka yi shayatin suka yi don su tabbatar da ita akan kafircin da take ta mutu akan shi to da dama shaidannu suka yi haka da dama suka yi irin wannan aikin bayan ya tuba ne ke ba da labarin irin wanga labarin da ke faruwa domin jan kunne ga mutane da suke ruduwa ga shehunan ɗarika saboda suna yin wasu ayyuka suna da shedanin da suka yi amfani da su domin yaudarar al'umma to da dama irin wannan yakan faru daga mutum ya je gaban kabarin shehu ya tsaye yana kira ko yana sai shehu ya amsa masa ya ji sauti irin na shehu menene bukatar kai gayyagai a ce ta biya jika wanda kaga ba shehun bane ba yadda za a yi wanda ya mutu ya maka magana amma shedan zai zo ya baka amsa haka kafaran farko da idan sun zo suna bauta gumakansu sukan ji magana da amsa daga bakin gumakansu alhalin ba gumakan bane ke magana saboda al'adance kowa ya sani gumki baya magana baya magana baya motsi to shedanu sukan yi haka ba don kuma dan su yaudare bayan Allah sa sa su mutu akan kafirci da shirka malaci wa mithluhu yasna'uhu fi aqaid ahli al-qubur to irin haka ne shedan ke aikatawa a cikin kudirin masu bautar kabarra فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم سودا الله مدوكاكين سركي يا باشي دن إذني cewa ya fizgi wanda ya iya fizga daga cikin banu Adam Allah ya bashi dama haka ba wanda Allah zai kare wasu wanda suke tsaye akan tauhidi da kiyaye ubangiji wa an yusharikahum Allah ya bashi izini da iko cewa yayi tarayya da su fil amwali wal aulad a cikin dukiyoyinsu da ƴaƴansu shedan duka zai iya amfani da dukiyarka zai iya shiga cikin dukiyarka har cikin iyalinka yadda kake kwanciya da su zai iya saduwa da su shi yasa Allah kare mu da shi wa sabata fil hadith ya zo a cikin hadisi anna shaytana lalle shaidan ya stariku sam'a bil amri alladhi yuhaddithuhu Allah yakan je ya sato zance ya shurara domin ya sato magana daga cikin maganar da Allah madaukakin sarki yake yi in ya sato wannan magana fayulqihi ila al-kuhan sai jefa maboka yi wannan magana hadisi ya tabbata cewa mala'awai shedannu ɗaya kan hau ɗaya su hau ɗaya kan ɗaya har su je sama ta duniya su zira kunnansu suna jiran su wani umarni ne Allah ya aiko zuwa ga mala'iku suna tattauna tsakaninsu sai su sato wannan zancen na sama ya gaya mana ƙasa har su kawo zuwa ga buka su gaya mai ga abin da aka faɗa gobe kaza zai faru wannan shekara kaza zai faru al'amari kaza zai faru sai boka ya yi furici da wannan magana sai mutane su ga cewa abin nan da aka faɗa ta hanyar boka ya faru sai su gaskata boka shi kuma sai ya daɗa ƙarerayi a kan haka shi ne maza Allah sallallahu ce sai su jefa mu boka wannan magana wa hum alladhina yukhbiruna bil mughayyabat bokayen nan sune masu ba da labarin abin da ya boyu wanda zai faru nan gaba ko wanda ya riga ya wuce wa yaziduna fiha فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم مئة كذبة sannan su daɗa a kan abin da shaidan ya ba su labari ta karan kansu za su daɗa ƙarya ɗari yana tun da suna da gaskiyar da suka faɗa ta tabbata mutane suka gani sai su daɗa ƙarya ɗari a kan haka ko mutane duka za su gaskata su akan wannan ƙarirai saboda sun ga wannan da ya faɗa ta faru mu ba komai ba ne ba wannan fitina ce a gare su da fitina akan al'umma shi yasa aka haramta muku mu'amala da bokaye saboda asalin su mutanen suke da alaka da shedannu kuma gurin su su halakar da ku shi yasa da dama za ga bokaye ga yi magana kuma ta tabbata ko malamin tsubbu ko mai sihiri ya ga magana ta kasance ina fata an gane ya ce ai kaza zai faru sai kazan ne ya faru sakamakon abin nan da shedannu suka sato na zancen mala'iku da Allah ya gai sai zo su gaya masa shi kuma sai daɗa ƙarerai akan haka ina fata mun gane kaga wannan yana tabbatar da cewa ashe shedannu ne suka yi wannan ayyukan domin su halakar da banu adam mala ce wa yaqsidu shayatinul jinni wal ins wa yaqsidu wa yaqsidu shayatin aljinni wa shayatin al'ins malan yana nufin shedannin aljanu da shedannu kuma na mutane min sanadatul quburi wa ghairihim daga cikin masu kula da kabarrai da wasun su fayaqulun sai ka ji waɗannan mutanen da ke tsaron kabarrai masu kula da kabarrai wanda aka ba tsaro masu karɓar wannan dukiyar ta bayan Allah innal waliyya fa'ala wa fa'ala ai kaga waliyi wani fa ya taɓa yin kaza ya taɓa yin kaza rana kaza wata rana an zo kaza kaza ya faru wata rana ana cikin matsalar kaza an zo wurin shi ta warware wata zai dinga ba ka labarai kala kala daga cikin wasu abubuwan da shehu ya yi masu amfani na ƙarere domin a yaudare ka yuraghibunahum fi suna kwadaitar da mutane game da shehu an gane ko wa yuhadhdhirunahum minhu kuma suna tsoratar da su game da saba ma shehu suwa kamar zancen da ke faruwa wanda Allah ke zantar da mala'iku abinda zai faru gobe ko nan gaba sai shedannu su sato wannan magana tare da cewa wannan magana fa wurin sato ta akwai mukhatara sosai akwai hadari gare su za a iya rasa rayuwa za a iya hallaka za a iya samun kain akan darura saboda mi ana jifa su da tauraron wuta wani bi tauraro yakan cin musu kafin su shuraro abin da ake cewa za ga wani tauraro ya wulka ka zai jefe su su kone wasu su mutu akan haka shaidan ya yarda ya hallaka ya mutu dan ya je sato ta maganar da za ta zamantowa asali na halakar banu adam kadiba yadda shaidan ya iya sadaukar da rayuwar shi dan ya halakar da banu adam mai ma'ana sana sato zancen da ke faruwa ne tsakanin mala'iku wanda Allah ya wahayi da shi cewa ga abin da zai faru gobe sai zo su aika ma boka wannan zancen shi kuma boka sai faɗi wannan magana sai ta tabbata sai mutane su gaskata shi da ƙarerayen da ya ƙara akan wannan gaskiya guda ɗaya an gane yanzu aiko? yawa suwa kamar ya gaibu a'a ba wai sun san gaibe ba zance ne yanzu kai mun zo mallabe nan muna zance sai ka shi kalabe kai ma ka shi sai ka shi ka ba mutane da yana nuna ka san gaibi kai satu zance kai inda sun san gaibi bai bukatar su haus ɗaya ɗaya kan ɗaya har su je ana jefe su sana mutuwa sai zo su zantar da bokami gaibi kenan ko san gaibi ba mun gane ya ko shi ne ma da ce za ka ga masu tsaron kabarin nan ko masu kula da waliyan nan suna ma mutane ƙarerai domin su kwaɗaitar da su game da falalar kabari da shehun nan ko kuma su dinga tsoratar da su game da wannan waliyan kar ka aibata shehu kar ka yi kaza in kai kaza fa kaza zai same ka idan kuma kai amfani kaza shehu dama ya taɓa yin kaza ya taɓa yin kaza ya taɓa yin kaza ka ganza maimakon su sa maka kwaɗaye a ubangijinka su sa maka tsoro a ubangijinka wanda shine ake so bawa ya tsaya tsakatsakiya yana mai kwaɗar rahama ubangiji yana kamar abin da ke wurin shi kuma nan take yana jin tsoron azaba a wurin Allah maimakon su dora ka akan ubangiji bisa ga wannan kyakkyawa akida sai su dora ka akan kabari da shehu da waliyi in ka kyautata ka yi abin kirki ka so shi to alheri za ka samu in ka muna na ku shehu zai iya cuta da haka sake yaudaran mutane kenan wa yuhadhdhirunahu wa yuhadhdhirunahum minhu daga sana tsoratar da mutane gama da shi wanda kuma haka yana faruwa sosai bale irin yadda suke cewa shehu na bullawa akan bango haka sai a ce duk wanda yi kaza kaza zai same shi sai ga mutane na jin tsoro har ce ake kuskura ka nuna shi ko ka bige shi ko ka jehe shi sai ga mutane ya ji tsoro hoto hoto yau ko shi ne baka buga mashi dutse me sai faru bale hoton shi a raunin na nuna kana da mi a raunin aƙida kenan a ce ga hoton shi can ka kuskura ka jehe shi zai kasa ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya kaddara zai same ka bale hoto ko kabari wanda karaye da shi bai cutar da kai bayan sai ya mutu an binne shi ya riddige ya zan kasa zai cutar da kai yau shi zai cutar da kai Allah ganar da mu Allah kare mu lokaci yake nan sai ya kira sallah